إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahlu sunna da jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 18 ga wata na safar hijira dubu shekarar ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da sha takwas kin ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida allah mana jagoranci ganin asalin karatun da muka hara na kisar annabi ibrahim alayhi salam mun darasi na ɗaya to ala rama kun samu mutumin banda ne ya kamo hanyar hanzu iya dogo kenan tsaron ba zai ba shi za mu kace insha Allah za mu ci gaba tafsirin mu inda muka tsaya za mu ci gaba a kan tafsirin insha Allah kuma Allah ka shi sati sama sai a dasa insha Allah a sati da ya gabata mun yi bayani akan mas'ala ta shirka na yi bayani akan magana da na yau magana akan wanda ya ce ga jika goma in bige ka kenan kama muna magana ne babu sihiri ne ba ana magana babu sihiri ba ne magana da ake cewa bai tasiri kun bai wata fa'ida dogara da irin waɗannan ababe shi mai da al'umma baya asalin magana kenan na kawo na kawo magana kan irin wannan bin ababe na al'ada na gargajiya na shirka wannan na rataye-rataye su suka kawo ci bayan al'umma kowa bai neman hanya ta gari ta neman alkhairi sai ta hanya ta sihiri wadda kun ba ta kai mutane ko ina ba kun ba ta kai su ko ina kin kuma yanwa wala a kullum da muke bayani kan mas'ala ta irin wani ababe al'umma ce duk wanda yake cikin wannan rayuwa balle wanda ya san kahin ya fahimci sunna ya san irin hadari da al'umma take ciki na waɗannan hanyoyi da aka tashi a kansu domin menene wa kowa ba wani wanda yake cikin nutsuwa an kadi ba bangaren mata armenia a cikin gida tana tsoron abokin zama ta mata magani haka za in magana za ka kai kishiya abin da take tunawa wannan da za a kawo katta mata magani ta kore ta ko ta haukata ta ita za su kawo ɗiyansu za ce a ɗauki matakai a ɗauki mataki yadda za a yi ka a hudda ta ko ka tarsu kwarwata wannan abin shi kayan mata su mafi yawa suka ji tsoron kishiya ba dana shi ya kawo da yawa tsoron kishiya ya karu akan damakin kishi rayuwa ce ta babu yarda da juna kowa tsoro ke in a kasuwa ne abokin makwabci tsoro makwabci ce ki kai mana abu in a wurin aiki tsoro ake balle da shabda aljuwan da wani mai dan tasarwa kowa ce ke ya ga malamai da kowa cikin tashin hankali kowa ɗan wani san rayuwa ma'anar wallah ya san da haɗarin da muke ciki irin wannan rayuwa ta kullaɓa ta siri ta barin hanya kuma an ɗauka shi ne ma addinin amma na ɗaukar malamai masu wani abun mai wanda lakarin shi ne malami wannan shi ne muke kira wa kowa mutane su kama wanda ka kamar iya adawa da abu suna wallahi mutane ko aji hulo da cikin shirka ko aji hulo daga cikin hadari hadari ne kowa ke ciki matakka ba ta barka ba abinci a kowa yawa wallahi nan da sati biyu bi sati biyu ba wata mace take raye ne take mun tambaya wani abu na hakika tambaya take mai mahuta ta ce malam wallahi ina da makwabta ina kiya ina kiyawa kan zuwa malamai sai da wani malami ya zo kusan gidanmu ga wani malami a kusan gidanmu sai wata gora ta take kai da kawo sai ta kai na wajen shi ta ce wallahi ma da na je abinda aka yi cikin maganin da ya bani ba mijina wallahi ta yi gamu ta ce yanta nemo goro idan sun kare saduwa ta ɗauko wannan goron ta goga maniyin da suka jima'i ta goge wannan goro da wannan manin ta daka ta sa mai abinci ya ci wallahi ba kare ba ta ce na yi wannan kuma shiru ba biyan bukata ba biyan bukata ta ce na koma ta da ta na ƙauya ta ce na biyu da na je abin da ya manya wuni sai ce mini in kawo gashin gabana da gashin kaina to sai ababe ta hujin masta masta ce wallahi tace yace in kawo wannan ababe za a gama a daka magani a sa mai a hurasha ko abinci Allah an haka ke cikin al'umma haka ake rayuwa matarka wata gama gaibu kana ciki wallahi an waba wada na san matan na san mijin cikin abokanmu wani wani shi ba faru wani abu lokacin wani sakacin kuntu da mutane suke ciki suna cin kutu amma jin suke kamar abu ne su ɗauki ya halittu kan adawa ko ake da bada jaraba wallahi na san ba ta na samun wani abokinmu iya cikin mota shi ya kwaɗin wani kasan mutum iya tunani iya tunanin duniya ta mai kai ba iya cikin mota ya abu mota haka bitar asaddi iya cikin mota iya huta iya tunanin shi ne sai ita matar da na ce muka magana da gorarta sun tara kota daga gidanta suna hira ɗaunin mai gungururin ne ta ce yakin bashi ta ce haɓa ai yi da na juya na juya mai aka yi wai an ba ta magani ta sa a cikin farjinta don ta sa hura a cikin farjinta ta goga in ta goge farjinta da wannan hurai ta sa ta dama ta ce wallahi na goga na goga kuma na sa na dama ya kai ni sa'un jarama haka ake rayuwar wa haka mutane suke rayuwa ko ana neman a hukunta suka cikin matsala ko ga su shiga wani abin na adawa wala mutane suna cikin hadari ɗan wani ire-iren wani iya da yawa amma kuma sai na uku wannan uwa kira na da kai malami na tsibbo duk da cewa Allah ya faɗanta da shi mun yi wa'azi akan mas'ala ta irin wannan na sokulle sai yake cewa don mai magana kan mutane suna tsammanin an aka yi laƙari da ƙur'ani ayar ƙur'ani ce ba lahi ba ne haka mutane suke ɗauka ta ce ƙur'ani ne tunawa wani bayani ne amfani bayan kwanaki ya kira ni ya ce mun gata mace mala aliyu ya ce wallahi tun da nake bin taɓa kawowa a ka ba da wannan bayan da ka yanzu ya ce ni aiki na ce aiki na kenan ya ce wallahi ina da wani lakari nake lakari da nake yi da ƙur'ani nake yi idan kana son mace zan yi da shi dole ta zo dole ta so ka juya ta take so kuma ta kan wani aiki ce mana ce wallahi na samu dukiya Allah ta na samu dukiya kan wani aiki ya ce abin da cike ka tare mu hankali mace a ciki nama ni a waje na ina yi na jan neman armi amma nama wani ya ma wata ciki kan wani abu ni shi ne ma ka tare hankali ba aikin ba a da namiji ya mata ciki amma shi aikin bai tsammanin tun da ƙur'ani ayi da littafin Allah lafi ne ya ce a mace wallah na tuba ya ce na tuba na hawata ce daga yau na hawata ce ɗan wa a taƙaice wallahi al'umma suna cikin haɗari na irin miyagun malamai na tsubbu aga magana sai suka ma adawa shi ba ta adawa nema ne ake yi mutane su mutu da cikin haɗari wallahi kuma haɗa koya jiki in kai baka mata ka ta kama jaraba gida ka ci rayuwar ki ne uwa Allah shi da mu a tafsirin insha Allah zamu tafi suratul araf aya ta alama Muhammad Musa bismillah farkon sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين نعم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين أن وقت عرفت ana ce ku hausa to zalla araf araf sunan wani wuri ne wata kankara ce kuma ce wata gada tsakanin wuta da aljanna wani wuri ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wasu mutane wa'inda suke wannan wuri za mu ga bayani a gaba insha Allah a kansu illa abinda mutane ke tsammani to zalla a rafi cewa wai gidan wa'inda suke wai marasa uwaye in suka ibadar Allah a nan suke haka yake shahara a wajen mutane wa kenan shi dan zina ko da ya bauta ma Allah ya ba Allah shi aljanna ba a sa najasa shi kuma najasa ne bai shiga cikin gidan aljanna sai dai a bashi a tozon larabi wannan yawa tatsuniya ce hira ce babu nasi daga Allah ko daga manzon da Allah ya kuma irin wannan kissa takan sa rauni game da ibadar Allah ko ja da baya ta wanda Allah ya kaddara su su tuna hanya ta sa musu akakunun shikenan ku ba ku ba aljanna a karya musu gwiwa kuma su zama to hadari cikin al'umma to an ce mutum shi da wuta ne ya mai abin da gama ba ko mai zai tana ta kana wuta ne da abin da kai sai wuta me zai hana kai dukkan annan a duniya wannan da yawa ko misalai da yawa kan haka nan an sa musu aka akan wani abin ba gaskiya bane ba babu nasi daga Allah daga manzon da Allah ya ko sai ma sabanin nasin da yazo sabanin wannan akida Allah subhanahu wataala ya tabbatar da nasin Qur'ani wala tadu wata tawta ukhra rai wata rai ba ta dokar laifin wata rai wannan dashi ya zina aba sai zina ko ko ka gane kuma adarta Allah kuma wannan bayani shi wa'anda su suka yi zina kansu su masu laifin ko wanzu ka hajjin kisa ma kama wani a cikin su yayawa amma Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani wurare da dama su innan mazanata akwai kowa akwai damar su tuba ga Allah Allah gafarta musu kuma sa su aljanna tsanwa idan wanda suka yi bannan inda muka ce amma akwai shagun su ne shagun ko su shagun ko ko shi yawa ya shiga taka su muka shiga taka ko kenan in ma idan har Allah subhanahu wata'ala ya sa su in suka yi aikin banzan ya sa sun tuba ga Allah sun gyara ya sa su aljanna kuma a ce shi dan wai bai shiga aljanna abada ana akwai adalci Allah akwai adalci gaskiya ba gaskiya bane wannan magana ana faɗanta ne amma ba gaskiya bace ba duk da an kawo su ruwayoyi ba marasa tushe na masu kawo da magana wacewa ma wai ba wai abin ba ba shi ba wai waɗansu na har ma ɗaya na bakwai ku shiga aljanna har ɗaya bakwai da shi duk wani kafin da ya ciki ce abu na an an naka amma bai alaka a cikin koma da da'ifi illa kirkiran hadisi ne kawai an kirkira an naka na wasu da sanama an sa mutane cikas a cikin rayuwa su zama to bala'i cikin al'umma ba haka ba ne duk wanda ya bauta mu Allah uwayen suka ce kanta kan suka tuba za su shiga aljanna shi kuma dama da bai cikin lagin wannan dama shi bai doka da kenan maganar dan zina kuma ko ruwa ya ta aisha cewa da sun inganta abin sarrafa cewa na su mai rudin zinar abin wushe amma ta ruwa ya nabi sun aisha cewa cikin suka ziyar na albani kan ruwa kuma ta fatar ingancin ruwa cewa dan zina bai da alaka da lahin uwan shi bai da alaka da lahin uwan shi Allah ya riga ka Allah ka zo kurin ka inda kowa ya ba Allah ya isa ba aljanna kai ma zaka samu aljanna zai iya samun aljanna kai mai dan asalin asali kai ce ma sharifi ne baka Allah ba ko a kan asali ko a kuka mai shari'i wallahi haidar hewan da ka shi shari'i ne in ya lalace ba hanyar banza ya shiga wuta kai ka zo ta wannan hanya ka shiga aljanna in ka ba Allah ba ruwan Allah da maganar asalin kan ba baka ba Allah ba Allah ya gama cewa in da karkun da Allah a takabun ko ba ruwan Allah kuma ma mai tsoron Allah kowa ba wakil Allah amma da wanda yake akramukum inda Allah ta takabun wanda Allah ya so yayi matsayi a wajen Allah mai tsoron Allah bai da alaƙa da maganar laifin a ce dalilin shi kaza har ma wanda yake kawo matsaloli akwai cikin malamai tana kawo magana a an ce bai limanci ke wasu ke ɗauka ma duka masar da babu ita duk da su kansu masu magana babu nasi daga Allah ko manzan Allah ko wani sahabi da ya kace wai ɗan zina bai limanci ya san karatu a nan sabon kan abin da ce kurin fali ima kuma a ƙarƙumin kitabullah fali ima kuma a ƙarƙumin kitabullah wanzu zai muku limanci wanzu karatu kinda haka kawo cewa waɗanda bai yi ma babu wani nasti wanda yake katsayin daga Allah ko daga manzon Allah hatta abin da ake kada daga Imam Malik rahimahullah Malik yayi maganar kinkar hancin zaman dan Imam Ratibi ka diba magana magawata me ma'anar magana me kawo magana bai ce ba annabi ce kuma gobe zan fasa sun ce me sun ce mun malik saboda gudun ma mu su rinka aibanta limamin su a tabi'a mutane ko ba da mace sallah ba ta yi ba ko shi ma iya magana imamu ratibi kuma ga dalili kamar zai ce ga sun ba sallah ma ta kenan cewa idan dan zina yayi karatu ya san addini wala yadda kowa limanci zai iya limanci limanci da kuma ba matsala ko ni kurin ka gyara haka Allah kan sanar ka gyara haka ka zo Allah kaddara amma ka bi Allah ka gyara addinin ka tsakaninka da Allah ba wani a ce kana da cikas dalilin aikin uwayenka su ma uwayen naka in suka bi Allah sai su ga aljanna gaba daya haka ka bi Allah ka roƙa musu gafara ta Allah in baka gyara ba ka musu nasiha su komo kan hanya in tsohuwa ta tuba ta komo kan hanya ita ma gaba daya da kai tsohuwa ku shiga aljanna shi ne kamar da siya ta komo hanya duka yi kan gurka a cikin aljan gaba daya shi wuce ya cikin alfahari a ban za shi wuta bai ba Allah ba na kai uwa to zalla araf kurin wuri ne inda Allah subhanahu wataala zai ajiye wasu bayi bayan an zo an yi aiki hisabi an sa 'yan wuta an sa 'yan aljanna aljanna muna wata muna ciki 'yan wuta an sa su da can muna na matsari Allah kare mu sai a ko inda su da yake mizani aka yi awo aka yi wanda ma'auniyar rinjaya gidan aljanna ladar rinjaya inda bai rinjaya ba gidan wuta suko sun zo tsaka an awo laftuba ja su ne ake faransa a wannan wurin ɗan lokaci a gwada musu bala nima ta aljanna su yi kwaɗan nimar aljanna ta Allah ta sa a ciki ba su shiga ba kuma a juye fuskarsu su kalli 'yan wuta su nemi su ga bala'in 'yan wuta su nemi tsarin Allah suna cikin wannan kai da sun ga ko'ina daga ba rama ta Allah zai gafarta musu sai su koma wancan gida na aljanna da alayira gida biyu ne farikun fil janna ko farikun fil sa'ir gida biyu ne alayira babu na uku ba zuwa gida uku uku biyu ne kurin imma wasu gidan aljanna wasu a gidan wuta haka suke lahira na kenan kamar sai akan ka akwai wasu to zuwa arabu na zaman dindindin a ɗan lokaci da kurin to wannan sura haka sunan take araf sai bayan bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sad wannan dai harfa an san Allah subhanahu wataala shine mai sanin hakikanin ma'anar wannan harfi yace kitabun unzila ilayk wannan wani littafi na musamman wanda aka sarkar da shi zuwa gare ka ƙurani kenan don haka fala ya kumfi sadarka harjin min kanka samu ɗan kumci ko damuwa mana wajen isar da wannan littafi ga mutane kanka samu kumci kanka damu ka yi zuciyarka a buɗe litun zarabihi wa zikira da mu'mini a saukar da wannan littafi don ka yi galgadi da shi kawa duniya galgadi kuma wa zikira lil mu'minin zai zama to fadakarwa ce tunatarwa ce ga masu imani da haka yana ka isar da tan Allah ka wadi sako na Allah kakka damu da komi kakka samu damuwa sai kuma Allah ya ce ittabi'u ittabi'u ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun na'am Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa ku bi abinda aka sabakar zuwa gare ku daga ubangijinku don ku bi abinda aka sabakar aka sabakar muku daga wajen ubangijinku na kiran kira ne zuwa ga biyayya ga wannan manzo da Allah ya aiko da littafi kira ne ga su mutane su mi biyayya cikin dukkan abin da ya zo da shi ku bi abinda aka sarkar zuwa gare ku kuna bin ya zo min rabbikum daga wajen ubangijinku kuma kashe ya zo wala tattabi'u min duniya waliya kan kuma wani koma bayan wannan littafin ko na manzo kan ku riki wani wali daban ban zai ba ku umarni ku ba hanyar shi bayan wannan manzo da Allah ya aiko da wannan littafi kaji eh yana umarni ka bi wahayi na Allah kaka bi wani abu wanda ban ba shi ba wani mai matsala a hili karara hadarin nan gare ga nassi ga wahayi ga bi nassi ka huta kitabu wa sunna ka zo kana bin me yan wadda abin da ka bi Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba menene wahayi ya cikin wani tsarin na mutum ma kanci hukunci kai kanka kai adalci shi da abin da Allah ce ku bi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya ga abin da Allah muna kira ku bi abin da aka saba karanta ga wajen ubangiji kan ku bi wani ku riki wani wali daban ba Allah ba kuma manzon Allah ya kuma wannan shine kuma ce duk da haka yace qalilan ma tazakkaru to na kira da Allah ya kan ba ai tace ɗan kaɗan ne kwarai ɗan kaɗan ne kwarai suke fada suke wa'aztuwa kamar da cewa wanda zai asra min masal ardi dukan sabilillah ba mu magana Allah ce wanda zai asra fil ardi dukan sabilillah in zaka mafi yawan mutanen kasa za su kai ka tabaruka sabadda ka daga hanyar Allah ya ce wa mamun akasar billahi illa hum mushrikun duk magana Allah ce wa ma yumin akasar billahi illa hum mushrikun mafi yawan mutane kowai in ma'ayinan imanin mafi yawan ko da sun yi imani da Allah ya samu shirka tare da su kenan kira ne ake yi mai rabu Allah ta mutu masa rabu kenan wani akwai magana kenan akwai faɗakarwa mutum yin hankali ga kira da Allah maka kuma ya maka labari wannan da yawa kan zama masu imani da Allah amma kuma su haɗa Allah da wani sun imanin a cikin sunan imanin su kawo su gama Allah da wani to kakkaba kowa ga hanyar tsira ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya kalilin mata zakarun yan kaɗan ne ƙware ma suke wasuwa Allah samu cikin masu wasuwa bai ce gaba وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين نعم أنزو bayan wannan kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sai yake gaya mana wa kan min ƙaryatin a halakanaha da yawa daga cikin alƙaryoyi ko mutanen garuruwa daban-daban muka hallakar da waɗannan al'ummomi na ibn kafir na cewa an mana kira bin Allah bin tsarin Allah bin abin da Allah ya ko kenan Allah ya masa azaba dalilin sabawa manzanni kin bin manzanni ya kawo Allah ya halakar da su suka samu kaskanci a nan duniya dalilin sabawa manzannin Allah kai shi ya kawo Allah ya hallakar da su ya ce wa'ina al'ummomi suna cikin shagali kamar ba abin da za a yi ba abin sun karyata sun ɗibi ana ta yi suna cikin wannan hali faja'aha ba a suna bayatan ahum qailun suna cikin ma irin naku da kan ba komi a ƙarshe annabin Allah a ce ba gaskiya wani a bigi wani annabin ma ba abin kamar lahiya lau haka suka rinka yi kurin kwaram sai ja'ahum ba a suna sai kamun ko azabar Allah ta same su bayatan e wasu a cikin dare ana barci kwaram kullun sai azabar ta zo kai zai kullun ka wuce lahira eh daga barci ka tashi farka a gidanka sai ganka ko a cikin mugun hali ta hum qailun wasu kuma suna barcin rana cikin ruwa eh wasu na barci cikin dare wasu kuma da sun ana hutawa nishadi lokacin hutu na barcin rana a wannan lokacin azabar Allah ta zo da wannan magana take yin mutum kakka rudu da talala ta Allah haka alumi da yawa haka Allah kan ba komi suna cikin nutsuwa lahiya lau kan ba komi kurin kurin a zaba kuma kuma ba magana koma baya in ta zo an kare hujja yi kun kai tsaye yawan dan wadan ma ba a yi ba da azaba ama gaba daya nawa ana cikin shagali ake mutuwa nawa ana shagali a cikin gidan shagalin a mutu nawa an kama zuwa hanyar shagalin a mutu ko an kare shagalin gobe za a yi samu a mutu nawa aka yi na bin ayar rikin aya ce in ma wacce bata zo ba dai haka za ta yi zawa same ka daga nan kira ne mutum ya falka ya yi tsoron kamu na Allah ya ce waɗannan mutane waɗanda aka hallakar fa- fama kana da awahun irja'ahun ba a suna lokacin da azabar Allah ta zo ba su da wani abin waɗi wani abin kira ba su da wata magana kurin ga maganarsu illa an ƙalu inna kunna zalimi kurin mu dai wayo mun cuta kanmu saboda an je an musu wa'azi an kiraye su an ga musu suka yi taurin kai kinan ba su da wani abun wadi illa tabbatar da kurinsu kuma lokacin da ba magana gyara eh ba su abun wadi kurin qalu inna kunna zalimin ba su da abun wadi sai wannan kinan za su wa kansu itirafin rikin hujja itirafin sanin gaskiya an ki da haka kai mutum ya yi tsoron kamu na Allah ka zamna cikin fushin Allah cikin abin da Allah baya so kuma ka sani sare ba kyan dan Allah ya kyale ka a kaka zaman wai Allah ya kyale ka bane ba a akwai lokaci yanda wa'annan aka halaka da su kwaram kai ma haka za ka samu ga kwaram kinan nan kira ne mutum ya gyara da wuri yace فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين na'am anan kuma Allah subhanahu wata'ala saboda adalcin shi duk da ya san komi ba abin da yake koyo gare shi a sama ko a ƙasa amma yake ce mana falanasa alannan ladina ursila ilayhim walansa alannan mursali za mu tambayi al'ummomi waɗanda aka aika musu da manzanni shin manzo ya je muku ƙarja'akum nadir ƙalubala ƙarja'ana nadirun fakazzabna wa qulna man zalama min shay haka din daga sun je bakin wuta har tambaye shin alam ya'tikum nadir mai galgadi kamar kamar mai malaku suke abin akwai abin mamaki ya akai me ya kawo ku wannan hali alam ya'tikum nadir shin mai galgadi bai je muku galgadi ya muku kashan wannan azaba qalu bala mana mai galgadi ya je karje ana nadirun fakazzabna muka ce ƙarya ce kenan an je an hudu haka ba magana hujja kai Allah zai tambayi wanda ya ayo aka aiko da manzannin kuma ya ce wannan sa'adar na musulmi kuma za mu taimaki za mu tambayi su manzannin kamar da Allah ke cewa yau mai jami'un Allah rusula fa ya ƙulu ma da ujibtum qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Allah zai ga manzanni gaba daya ya tara su ga mabiya mun ji magana tambayar su al'ummomi akan abin da aka aika musu manzanni wata amsa suka bada kuma a mai tambaya ga su manzannin ma za ujibtum wata irin amsa aka ba ku an ce yan wasu saboda tashin hankalin kiyama wani manzan ya zo an ba shi kashi an kore shi wani manzan an kama an rihe wani manzan ma an kama an kashi aka manzan da ba labari ba sai kalama ya ce an gwada min da al'ummomi na ga wata a wani annabi da wata al'umma masu yawan gaske tari guda wani ya zo da mu an gwada min annabi da 'yan mutane kamar goma wani annabin da mutum ɗaya ita wani annabin ma ya ce shi kaɗai ya koma ga Allah ba wanda bi shi san duniya an jima ana yi kace wani wani shi ewa zini a a rabo da kun na masa in masu rabo da amsa kiran rabo shi kenan shi magana wa'azi yan wa in masu rabo ne ta amsa kiran Allah in ba su da rabo Allah ba su da rabo a wajen Allah su yi taurin kai ga mai kiran Allah ba shi mai kira ya isar ya isar da yawon da cikin shi annabi ce ya ga wani annabi ya kame mutane da yawa mutum goma wani mutum daya ya ce wani annabin ma ya zo shi kadai shi kadai ko baka Allah ba kowa tare da shi na ke na magana mun kiya abin ki bin biyu su ji suke kama an ki ba abi waye ya kan kawa shi kama nan kawa na ki bin bi ya kan kawa kan kan kawa shi ma mara da washi mara ya yi da ita bai ka zo ba abin da ba ke nema na ƙura an zuwa sa buwa buwa ka zagare mu mu muke mu za mu samu kiyama la aljanna an je za a malamai buwa a musu ƙura a ce malami mahimmin mabiya shi zai shiga aljanna ya ci ya ci sakamakon aikin da yi a'a aljanna a wajen mai kira ba haka bace aljanna a wajen mai kira shi mai kira isarwa ne sakon Allah in ya isar da Allah cewa wa ma'al rasul ila balagul mubin eh ina da ila balag wala balag wala nasab shi ya aiki manzanni manzo mai kira mai da'awa ya isar da sakon Allah ne maganar shiryar da mutane shiryar su abu ne a hannun Allah haka nan ba malam ba kawa in ka ki imani kanka kawa shi ya isar kuma gobe kiyama ba a cewa ai a kira da annabi naka sun ki imani mutumin mutane da kama wa'azi ba su bi ka ba baka da aiki a ba qur'a bace ba na kenan mutum ya ya gane in mutum ya yi imani kan cewa biyo in imani biyo ma da tsiya ba kashe ma tsiya da kenan Allah annabi da kai labarin ga wani annabi yau shi kadai to shi ne wa da wannan halin wannan annabawa wani ya zo ya sha kashi an kore shi wani an kashe shi ma gaba daya tun abin ya wakar annabawan Allah an ba wasu kashi an sa wasu gidan kaso an kashe wasu duk da abin da bai ba babu da bai kana ba nisan Qur'ani ya kada nan amma duk da haka Allah zai musu tambaya a yin kiyama ma za ujibtu wata irin amsa aka ba ku qalu la ilma lana sai rikici tsoro ya kama su su ce Allah mu sani ba juwa wani an bata kashi wa wani an kashe shi ma mutuwa yi mabiyan suka kashe shi mace wanda ke kira suka kashe shi koma ga Allah din da wuya da annaba suka sha amma da saboda tashin hankalin kiyama za su mace zasu la ilmin lana ba mu san ba irin amsar da aka ba mu Allah innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibu suka yi su mai da komi zuwa ga Allah ba su da wani takakkan ba labari kan komi an ce ba don komi ba illa saboda tashin hankalin hidin kiyama za ka ba irin wannan amsa kenan haka ina haka mu shirya Allah ce zai tambayi ku da aka aiko muku da manzannin wata amsa kuka ba manzannin Allah kuma zai tambayi su ma manzannin wata irin isarwa ta amsa aka ba su kuma ya ce fa naqustanna alaihim bi ilmin kuma kunna ghaibin kuma wai Allah subhanahu wataala lokacin da zai tambayi zai irin wannan tambaya tambaya ce ta girma ya so ya tambaye shi ba wanda ba wai na wani a neman labari da sani ba a dan tabbatar da hujja daga mutane yace fa na kusanna alayhi bi ilmin za mu ba mutane labari na duk irin abin suka gudanar a rayuwarsu kuma labarin bi ilmin labari ne akan sani duk abin da ka shimka gaba daya Allah zai ba kowa dosan shi a hili shi ne aka ce can cikin kamar yake lokacin za ta ga wannan wawuti alkitab fatar al-mujrimi na mushfiqi na min mafi wa ya kulun ma li hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha ce wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada Allah ce wawuti alkitab za a zo a kawo takardun kowa dusakin kowa Allah ce a wannan rana fatar al-mujrimi ne mushfiqi ne min mafi zaka ga miyagun mutane mutanen banza sun tada hankali sun tsorata min mafi saboda irin abin da ke cikin littafin su dan a ran nan ba abin zai boye saboda rishin komi ya bayyana da abin da ka cimka za su mamaki ma ne hadar kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha me ka mun ta me ka ya aka haka laifi dan karami ma ko me a ce sai an rubuta me aka haka za su mamaki shi ta shi hankalin ko me a rubuce karami da babba wannan ne suke suna magana me wa wajadu ma amilu hadira saboda sun samu abin da duk suka aikata a duniya ga shi nan ba damar gardama wajen ma amilu hadira wala ya zilmi rabbuka ahada kuma allah ubangijinka bai zalimtar kowa layan wa'anan rahama ta allah ga bayi da yake kira a tuba a koma gare shi lamarin wanda ya lahi tuba haka bai ke wanda ya tuba ba a nan tona asirin ba a ɗaukowa littafin an shahe masu shaida an mantar da su ce tuba in ka tuba ga Allah ba man tunaran a wata an tuba da bai ta a tabbata ta ma kabal ha tuba da abin da kai ta ba ka tuba an wanke eh ba ka tuba kai kaza da ko zina ce shan giya ce wani wane ne ko a hirin kiyama a bada ma ga zina ga shan giya ga a wannan ga wanda bai tuba bane wanda laifin yake nan a rubuce ba a goge ba kuma me ya ce istikfar me istighfari gafara lahu istighfar gafara bana a rihi abu an yi an manta da shi an rihi an shahi eh an yi fasan shi an goge ya huce zuwa magana shi ba a tambayar ka shi in dai ka tuba ga Allah amma dole bai tuba ba ya ce ga Allah haka za a gwada mai dukkan abin da ya aikata gashi nan kuma Allah ya ce bai zaluntar kowa gwalgwadon abin da kai ne za a gwada maka kuma a ma hisabi a kai wala zalmu rabbuka ahada daga shi ne shi ne Allah ke cewa a wannan rana sanaqsanna alaihim bi ilm za mu ba su labarin duk irin rayuwa da suka yi kuma akan ilimi yace wa ma kunna ghaibi eh dama lokacin da kuka yi Allah iya nan wada muha Allah ce muna nan kin duk inda kake duk inda zaka saka hoto Allah ci iya nan a gaban shi aka yi a ilimin shi kai hatta da ake maganar rubutawa ta mala'iku shida mala'iku wani halin dan adam ne da gardama a tabbatar da hujja ake ga wasu mala'iku ga shi na rubuce amma Allah bai bukata haka mai rahoto irin dan adam Allah bai bukata a kai mai rahoto ba da abin da zaka yi iya nan mutum ɗaya ne tana za magana shi ta sama shi ta kasa da haka ke ba wani abu daban da mutum zai yi ko ne a wani wuri wanda bai kalkashin ilimi na Allah da abin shi ake mutum da yawa ɗan adam wannan irin wannan labari cewa wa makunna ga da ire-iren su duk abin da kake Allah na nan an ce oke wannan tunani ga ɗan adam na muraƙaba ta muraƙaba muraƙaba da bawa ke rasa ta ita ce kai ɗan adam saɓan Allah duk mai muraƙaba wanda ke sanar da irin wannan lamarin iya hattara wajen taka dokar Allah da yawa ɗan adam in zai samu Allah za ka bai so a gani bai so wani ma mai kashi da wutsari irin shi wani bai iya mai asaba bai iya komi amma bai so a sani sai ya laɓe ai so idan an wa mai laɓewa bawa mai kashi da wutsari bai so ya gan shi kai aibanta shi shi inda akwai tunanin cewa Allah mahalicci shi wanda wannan ni'imar da zai saba ma da Allah da ita Allah ya bashi yayi dan wani ya ci an kaji ba dan adam duk lokacin da ya saba ma Allah ya saba ma Allah da wata ni'ima ta Allah inda Allah zai amshi wannan ni'ima ya cikin matsala duk inda ya saba ma Allah to da wata ni'ima ce abin nema kun bai sanin ni'ima ce ta Allah sai an doke ta in ma a ce misali ya zina nawa a saninka suke neman samun biyan bukata ta shari'a sun rasa ka saka labarin ta dewa ba magana mazakunta babu a yi ta halarci a yi ta haramci ma babu ta halarci ma babu kai Allah bar maka amma ka tsaka kan halaka in mai ka ɗauka ɗan ɓarawo ne ta shi kai kai januri da hannun ka ɗauka kama ka motsa wani mutum ma ni'ima ce hannun ma ni'ima ce kafin ma ni'ima ce yanzu wani bai sanin ni'ima kafa ce bai sanin kafa ni'ima ce sai ya ce wani shi bai mota baka sanin kafa ta yi mota sai kaga gurgu ko ka ce ka ba gurgu ka ba ka ba a baka a baka mota ba kafa kai da a baka mota a auce kawai sai kike mota kai mota kai ke baki ya bai tunawa kawai ta ta mota wannan kawai kan Allah baka lafiya lau ka taka ka barka ka barka walo kai a baka jirgi ma baka sani komai hakan da ce duk adam sa amma Allah da wata ni'ima ce ta Allah ko dukiya ce Allah bashi ko ta bangaren ji ko bangaren gani duk abin da nake ni'ima ce ta Allah dan Allah ka samu Allah ya sa kenan mutum ya tunanin duk inda kake wa kana tare da Allah ko a daki ne ka gewaya ga wani ya bi cikin dare ya ba da randewu an goba an gosu ba ya sauya mota ko ya aje mota daga nesa ya biyo a kawa cikin duhu in zai ta gidan ya jiba ya jiba nan ka a gani ya faɗa gidan haka ake ba to inda kana tunanin duk abin da kai gaba daya shi Allah ya ganin a gaban shi kake bayan zai ka zo gaban gaban gaban dan sanda ka ce ka kama soji ka kama soji gaban kasa ka same zagi kai ba kai ba kuma dan sanda ko sai ina ga a gaban shi to shi kuma Allah da abin zaka yi a gaban shi kake an ta kenan mutum ya kasa tunanin muraqaba Allah na tare ka dinda kake iya sama mutum ya reki tunanin saka ma Allah Allah taimake mu kenan Allah ya ce zai ba kowa labari na irin yanda ya rayu kuma labari ne akan sani kuce ma kunna ghaibin kuma dama ba mu faku ba kenan ina nan a lokacin da kuka yi wannan aiki ya Allah ce gaba والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون na'am Allah ce wal wazn yawma idhnil haqq a wannan rana abinda za a yi awo da shi ma'auni ne na gaskiya ma'auni ne wanda baya ragewa bai karawa ma'auni ne na gaskiya dan haka faman taqulata mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda abin awon shi aka je domin aiki na magana awona ayyuka na bayi duk wanda abin a ɓangaren awo ɓangaren lada kenan ya yauni iya daga cikin sa- masu samun rabo yau ƙarƙashin wani ibn kasir ke kawo ayar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan mas'ala ta magana awo ka san da maganar awo yake kawo a fadar Allah da Allah ka cewa fa idza nufika fi sur fala ansaba bainahum yawmatin la tasalun idan aka yi busa ana abin ke kana ranar da aka yi busa cikin kawo a wannan rana ba maganar dangantaka wane dan wane jikan wane dan asali ne ba wannan magana babu wannan magana mu ne ɗayan asali wannan ba su da asali duk babu wannan anan anan duniya kuke da abu nan duniya kuke da wani abu a baban nan yace a wannan rana ba maganar dangantaka ba ma mai tambaye juna sai ta fa man saqulata mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khafata mawazinu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talafhu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun nake cewa allam takun ayati tutula alaykum fa kuntum biha tukadibun qalu rabbana غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخطأوا فيها ولا تكلمون Allah ka ce a wannan rana idan aka zo aka yi wannan busa abinda kudin zai wakana faman tabbata mazinu wanda ma'aunin shi ya yi wuni ko dan waye ko dan gidan wane ne kun fa'ula ya ka hamul muflihun kaji kudin abin kiyama aiki ne wanda ya aikin alkhairi ya zo da aiki nagari iya daga cikin masu samun rabo babu suna na kabila ko na ƙasa ko na gari famar ko aka ce na kowa ta kai he kuma ce wa man haffata mawazinu wanda aka zo awo domin an waka kullum kamar ana magana da bangaren lada sikeli ne haka amma ya ake damirin yake magana kan bangaren bangaren ladan da ana magana take ya yi yauni a tsira ya yi rashin yauni hallaka ta zo bangaren guda ake magana an gaji ba ya yi yauni ya yi rashin yauni nan ba magana ba wani magana daya ana magana bangaren da ake da yake da ladan ya ce idan ya yi yauni cikin masu samun rabo idan ya yi rashin yauni ya ce waɗannan alazina khasiru anfusahum suwa suka suka yi kasarar rawukan su wanda kuma ce fi jahannama khalidun su ne masu zata dawwama a cikin jahannama yace ga maka wani hali daga cikin hali yan wuta yace talafahu wujuhahum nar wuta za ta rika latsar fuskar su wahum fiha kalihun kuma a cikin wuta ga sunan ga yau da haƙori na ce ga yau da haƙori an ce haƙora an bare haƙoran lebe ya yi ƙasa wannan ga ƙatan haƙora don ruwa ta inganta na sarfin yamar labarin allah subhanahu wa ta'ala zai girmama ɗan wuta zai shi a mai yawa sai a zai jirge ki gari guda za a bai da shi dan iya ta tsakanin wannan ka wannan ka fada ta hiya kwana uku ce wata ruwa iya cewa dan wuta haƙori ɗayan dan wuta ruwa musulun haru a cikin yana ganta ya ce za a mai ƙato ya ce za a mai da haƙorin dan wuta zai koma haƙori ɗaya zai koma kamar girman dutse dutsen hudu abin ƙato yana dan kasa abin ya ce digirin cika da yawa digirin ya cika da wuta haka zama da shi ƙato digirin azaba ya cika da yawa don abin azaba mai tsanani za mu da shi ƙato to gina ce ɓare abin muni ne abin ya kai gaya da muni ga girma kuma ga shi haƙoran ga yau ga girman haƙora wani abu da rike kuma maka tsorantawa ina kuma ka imani shi ya ce haka za su zo wani fiya ka da hudu a cikin wannan takin hankali za mu zo tambaya alam takun ayati tutula alaikum fa kuntum biha tukadibu wai wannan hali ne ya same ku a duniya ba a karanta muku ayoyi na ba eh a duniya ba a karanta muku ayoyi ba kuka ƙaryata kuka ce ba gaskiya bane ba kuka ce da masu wa'azi yanzu duk ce ba ba ga musu ba sai ta hanya daban qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dalil ya allah mu dai wallahi kun dai tsiyata rashin rabo ne rashin rabo ne ya same mu muka shiga muka zo cikin mutane cikin batattun mutane yanzu tarafana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun za ka yanzu Allah yanzu dai mun yi mun ji mun yi laifi an kama mu amma Allah ka mai da mu duniya a mai da mu duniya a sake ba mu wannan umarni mun yarda idan har muka koma duniya muka ki gyarawa yanzu mun yi laifi Allah wai yanzu wai yanzu wai wa bisa koma duniya wannan magana mai muni mara fa'ida qalaqta ufiya la tukallimu Allah zai ce ku ko an ta kasa ya cikin kora ta kare ta wulakanci ta kasa ufiha ku koma mana Allah bai bukata magana ku koma kan makumin wata magana kan makumin magana yace can yake ce a duniya ba akwai wasu jama'a ba waɗanda suke kiranku zuwa ga Allah suna ta kansu rabbana suna hamuna matarmun rahimin suna roƙon Allah kuna suna ta neman gawa ta Allah kuta a fatakattu musikiriyan hatta an sattu musikiri kina yin wata ƙaice haka za ta wakana hinin kiyama sai Allah ya bora wa masu tawaye gashi dai an je an gaya muku masu wa'azin kuka ɗauke su yan abokan shekataka kuke masu izgili kuka ɗauke su abin izgili har wannan ta same ku kenan shine Allah ke cewa kenan wa man khaffata mawazinuhu wanda kenan ma'aunin shi ya rikin wani fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun wanda aka yi awo awon shi takardun shi suka yi mana ma'aunin shi ya riski yauni wannan iya daga cikin wanda suka yi hasara suka taɓewa rayuwarsu kuma dalilin zalimtar kansu na ayoyi na da suka suka kiya suka kimani dalilin haka ne Allah ya musu wannan kamu Allah ci gaba ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين
na'am kayan nan muna karanta a imam ibn kasir alƙashin wannan mas'ala ta au ya tabbatar da cewa au kanta ta ayyuka sukan bambanta wajen yauni kuma akwai au da Allah yake na kima na mutane bayan awo mizani akwai awa awo da Allah ke ma na mutane kansu wajen daraja akwai ho- holoko akwai masu teori ruwa ta inganta ta inganta wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da sahabbai ibn mas'ud iya kan wani yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka sahabbai suna dariya suna ma bilal su dariya sai yake ce musu a ta'ajabuna min jikati saqai kuna mamaki ne saboda dan ka sabu mutum mutum dan karimi ne mutum dan karimi kuma da ya dan kanana shi baka ce mai wada kuma ce mai shi ne mutum dan karimi suka shi dan karimi ne mutum dan karamin mutum ne bai da girma kuma bai da tsawo ibnu sa'ud ya ce kuna mamakin kuna kallon da wasu a wasu dariya dan mutum mai ƙananan ƙwabri haka da suka da suke da suke mai dariya na ƙananan ƙwabri shi ya ce kuna mamakin ƙananan ƙwabri sai ka ce wallazi nafsi biyadihi lahuma fil mizan atqal min uhud yace kuna dariya kan qawwa ibn mas'ud yace na rantse da wanda raina ke hannun shi wannan qawwa da kanana guda biyu yace akan mizani sun yi girman dutsen uhud kinin bawa ne mai kima a wajen Allah ya ta aure kenan na daraja wannan qawwa da kanana guda biyu sun yi girman dutsen uhud a wajen Allah mutum dan karami misali mu abin da kana a badar lokacin da aka abdullahi da aka kawo abu jahal a yadda can yara sun sun sun ba shi wahala ya sun zubda shi bai da mutuwa ma wasu cikin yara cikin asar sun san shi ba sun jin labarin shi dai irin mulakacin da ke manzan Allah a makka sun labarin shi sannan Allah ka badar ashe sun wani na yaran suka kuwa ba ashe a kona ba a ransu da yake ci misali labarin abu jahal turmulan ɗace da yawan annabi sallallahu alaihi a makka abin da yaran ashe su suka zo badar kurin Allah Allah suka zage shi kuma ka tare kowa ba shawara kowa wannan abu ne abin da yake ran shi Abdurrahman bin Auf yake cewa cikin ruwaya ta tabbata yace sai ga cikin ana cikin kwama na badar sai wani matashi ya zo kamar ya iya tashi ce ya bi ce na tijo wa ina Abu Jahal ina Abu Jahal kake tambaye naki nace gashi can na gwada mishi rashin sai an ji ma ya gashi wani yaro yanzu sai na fili ina wuce nake ya ce gashi can ya ce wallahi waɗannan yaran guda biyu kamar suna fara sama cikin iska kurin suka can suna zuwa can suna zuwa kurin gaba ɗayansu kurin suka mai sara tare a nan da ya zube ka ake garama ko ya kashe kashe annabi aka zo garama annabi ce ka san da aka kashe mutane ana ana raba an zai kashe mutane ana baka kayan shi na jikinka na jikin shi sai ake garama tsakanin waɗannan yaran amurbin jamu ne ɗin ana garama a kai ne ba ne ba annabi ce ku ta gobin ko ta gobin ko ta gobin da jiya cikin ta annabi ce dukan kowa kashe shi a cikin kowa kashe shi idan a cikin kowa buku dukkan kashe gaba daya to suka bige shi bai ida wuta ran bai ida wuta ba abdullahi bin mas'ud sai ya zo iya fitar rai sai hau kan shi tsaye kasan kirji shi da ta gobe shi ya hau kan shi ya tsaya kan kirji shi zaka kalle shi yace ya rubu ya ganin ya dan makiya ya ya kwanta wani garaba ya dan makiya ya kawo babban wuri ya rubu ibn rubu ganin ya dan ya dan makiya ya ya kawo babban wuri ba je ka kaban wahala ina ka ida ka kaban wahala ce ga ka takobi zaka ida ya kan ya kare wai kai ba shara ta kuma ta kuma ta dasa ka dauki dauki tawa ka ida ne da ya cire shi cire kan ne abin da shi ya cire kan ya cikin damun abu da ya cire kan sai ya jawo ka kasa ya zo nan a ranar annabi ya zama ne ya zama shi da shi da malaka jibril ruwa ta tabbata cikin siya siya siya annabi ya dariya tare da malaka jibril annabi ya dariya ce kazibatul qati'a eh rasitul qati'a eh annabi ya karanta wannan addu'a malaka jibril kenan annabi malaka jibril ya zama shi ma ya dariya suna wannan suna bin so dariya ya janyo kawo gawo babban kahuri ya janyo kan ya kai yadda annabi ga kan abuja ibn sori kenan kin muna maganar kenan kiyama akwai awo na maganar mizani na ayyuka kuma akwai awon kima ta mutane darajar mutane yace wala qad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun Allah ce hakika mun zamanar da ku a saman ƙasa mun ba ku damar zama kuma ba haka ku Allah kawun ba wa ja'alna lakum fiha ma'ayish Allah ce na sanya muku dukkan nau'ikan ababen da na rayuwa wanda mutum ke bukata ya rayu ba abin da Allah ya rage maɗan adam wanda je za a rayu a ji daɗin rayuwa kafin waccan Allah sanya mana ko kuma kaga misali yanzu jiba masu zuwa sama haka za a hanje da iska ana nema ya iska da za a ɗan sha abincin sai an kai daga nan ƙasa shin akwai ruwa ana bincike za a ta bincike an kake manirka wa ga akwai ruwa a mars akwai ruwa ko ba ruwa ana ka na'ura a gani wa ko ɗan ruwa ko ba ruwa ko an taɓa ruwa a nan duk wannan ka gani amma da Allah ya yi ka a nan za ka rayu ya tsara maka rayuwar ka nan sai ka maka dukkan wani abu na bukata wanda ma baka sani ba wani hiri shi kake rayuwa maganar ci nau'in kayan cin kayan shan kayan yanayin da dukkan abin da yake ma na rayuwarka na gangan jikinka na iska abin da ka shaɗa ka rayu dole ka san su ma kun da kawai muka gano a shi akwai wata oxygen akwai wani wane ne akwai wani wata kariya da aka wannan wai kushe tsaye wani abin da aka yi duniya wani an bar shi ba wanda an wa kuna abu da Allah yi wanda wannan duniya tamu shine Allah ya sa wata kariya kuma wannan kariya wasu abu ne daban na musamman iri-iri masu kabri wanda suke hana hasken rana in ya zo zai debi bai iya kan kansa inda za a ɗauke su ba mu iya rayuwar mutu iya saman saman ƙasa musamman su ma idan binciken adam ya gano ashe akwai wata sitirar da Allah ya mana da yake a nan aka tsara za mu rayu Allah ta wani tsarin aka rike da duniyar mu da iska iri-iri iska kaza in ya zo ga mai kare shi kaza in ya zo ga mai kare shi mu da abin kada abin ka mana kai tsaye dan bum iya jibrewa mu musamman ma aini illa kun mun gano shi mahalicin duniyar wanda ya mu ya kawo mana marayu ya yi mana wani tsarin ya kare mana wannan bala'i duk abin da za a rayu Allah ya sawa bani Adam a cikin ƙasa illa kurin ɗan Adam illa bitirci kurin walakar makannakum fil ard mun zamanar da ku mun tabbatar da ku da zama a cikin ƙasa wa ja'alna lakum fiha ma'ayish mun sa muku ababan rayuwa to duk haka Allah ce qalilan ma tashkurun amma duk da wannan ni'imomi ce kadan ne kwarai kadan ne kuke gode ma Allah game da wannan ni'ima da ya muku ta wannan baiwa ga ta nan iri-iri wa in ta'udu ni'matallahi la tusu Allah ce inda za ku zo ku zama shawara ai ta lissawowa da kaza da kaza ba mu iya lissa neman Allah da wata ma baka santa ba ma na abu jawa da gaba gano su wata neman mu ba mu ga kai ma da gaba za gano dan Allah ce ko da za ku zamna ku rinka lissawa neman Allah daban-daban ba ku iya ta muna fata Allah Allah samu da cikin masu godiya insha Allah Allah kan rana ta yau in Allah ma ya zo sai mu dasa kan kisa na Ibrahim alaihi salam insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh